بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله كما تبقى صعبة دام سيكبر كراتون cikin littafin at-tafsiratu fi ulumil qur'an zamu tashi akan al-mafasul kamisu babati na biyar ibaka na ya talakkan nabi sallallahu alaihi wasallam al-qur'an yayi manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karban al-qur'ani tunda bayan karanta yadda ake wahayi ko ana yadda ake saukar da wahayi din nuzulul qur'anil karim yadda qur'ani mai girma ya sauka to yau kai ba kana ya talaka annabi sallallahu alaihi wasallam alquran ya manzo Allah tira da mutum Allah sabata gare shi ya kasance yana karban alqurani da girma kana annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ya talaka an jibril alaihi salam an halatai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karban qur'ani daga gurin malaika jibrilu akan yanayi alhalatul ula hali na farko an yanzalika annabi sallallahu alaihi wasallam min halati ki albashariya manzala sallallahu alaihi wasallam ya fita daga halin sa na dan adam shine na farko al'adiyya wanda aka saba ya fita daga wannan yanayin ila halatul ukra zuwa da wata hali daban bihaya su lawal istidal li talaqqal wahid min jibril alayhi salatu wassalam huwa ala halatihi almalkiyya wanda da wannan halin ya sun lahu istidab talibi yakan tabbato a nan sallallahu alaihi wasallam dan ya karbi wahayi daga gurin malaika jibril akan halin malaika jibril da zai zo a matsayin malaika وفي هذه الآية وفي هذه الحالة أو الحالة قد يسمع وقد يسمع عند مجيء الوحي صوت شديد كسلسلة قد يسمع inda maji'il wahayi ka sauti shadidin ka silsilatin jarar wa hayanan yasma'u al-hadir da sautan inda maji'il wahayi ka dawi nahai wa ta'khudhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'khudhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam halatu shadidatu ruhaniyatu yajibu fiha amma hawla wa yaqulu bismi atala takadu laka allati yabrukuha kabur wa idza ja'at fa kuzuha ala fakiri insani takadu turaki wa yatasabbabu aru wa rubbama yasma'u lahu qadibun ka qadibin nadi fa idza turri alayhi wa jala nafsuhu waqiya li kulli ma sami'a min al-wahyi fayablughu kama sami'a wa hadhihi hala ashaddu al-alati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ويشير إلى هذا قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وعلى هذه الحالة تلقى النبي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فتوالي نفر قد النبي صلى الله عليه وسلم كما القرآن يأتي وفي هذه الحالة وأن هذه النيمة كان يسمع an kasance ana ji inda maji'il wahayi yayin da wahayi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ana jin sautin shadidu wani sauti mai tsanani كسلسلة الجرس كما قال تعالى وهيانا يسمع العاضلون صوتا wani lokaci kuma wanda suke nan suka halarci annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin wani sauti inda maji'il wahayi yayin da wahayi yake zuwa ka dawi na hali kaman karan zuma to daga nan wa yakudun nabi sallallahu alaihi wasallam halatu shadidatu sai halatu shadidatu hali ne tsanani ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam na ruhaniyatu na ruhu wanda ya gibu fiya amma haula wanda gaba daya duk waɗanda suke gefen sama zai manta su zai zama ya faku gaba da su shi suka wa yaqulu jasmu wa jismu fi jikin da lawi atala takarun naqata allati yabruku atabu har ya zama ma a har ya kasance kaman lakakarun naka wannan kaguwan nan wanda yake durkusar da ita mun gane idan a kan da yake wahayi yanzu har sai ta kusa durkusawa saboda nauyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa idza ja'at idan wahayin nan ta zo fa kusu ala faqil insani takalu turaddi idan ka ka ta sa wa nan sallallahu sallama akan ciwon wai to ta kan kusa ta girgiza wannan wai ta sababu a arku sai hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam bozufansa ya tafara ya shar saboda nauyin wahayi bari ba ma shi maulawun gabi in ka gabi in nayi kai da yawa ma akan ji akan ji kaman barci ne barci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa idan ma su riya an idan aka yaye masa aka tafi mana riga an gama sauke wahayi to wajada nafsahu wa'iyan li kulli ma sami'a min al-qur'an to sai annabi ya samu ransa ta haddace duk abin da ya ji daga wahayi fa ya bulugu sai isar da shi kamar sani abu kamar yake fa hadi halatu wannan hali ashaddul halati ita ce mafi tsananin halayya ala nabi sallallahu alaihi wasallam kan nabi yanayi ne tsananin kan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yashir ila hada abun da yake nuni zuwa ga wannan qawlu ta'ala fadin Allah da yace inna sanulki alayka lalle kai muka jefa maka ya rasulullah qawlan wani magana ta ilan bashawi wa ala hadi halata kun wannan yanayin ne ba talakan nabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ana wannan da yake karban alqur'ana wannan halin farko ce alalatu saniya hali na biyu an yi tahawwala jibril alayhi salam min surati malakiyya ila surati bashariyya kun gani tan annabi ne zai bar surar bashariyya saboda mala'ika da jirgin yana da sura mala'ika da haka mutum ba zai iya karɓan wahayi daga gurin mala'ika ko yana mutum ne ce zu don nan hali na biyu kuma mala'ika jibril ne zai koma sura mutum ya bar sura ta mala'ika malaika jibril din ne zai ba sura ta malakiya ne sai dawo sura ta bashariya mun gane in ya dawo sura ta bashariya to fa ya ti fi surati rajulin sai zo a surar wani mutum fa ya kuzu fa ya kuzu annabi rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karbi wahayi daga gare shi wa yasma'u minni yaji daga gare shi فكثيرا ما كان جبريل عليه السلام يأتي في هذه الحالة في سورة الصحابي الجليل دية الكلب sai da yawa mala'ika jibril ya kasance yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan halin a wannan yare a surar wani sahabi mai girma shine ake ce masa dihiyatul kalbi al-asari kana yudrabu fihi al-misl fi husn as-surati ana buga misali da shi saboda can can sa dan sai da dihiyar kalbi da da jarir bin abdullah al-badri sune yusuf hadi al-umma kyawawan wannan abu sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ya kan zo a siffar dihiyatul kalbi sai ka annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba mun gani aw ya ki fi suratin arabiyyin la ya'rifu an ko kuma yazo a surar wani balarabin kawai wanda ba wanda ya san shi kamar wata hadisi ko baina ma na nujulusu inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam itala alaina rajulun minna kaga wannan musulmi ya ce wala ya alifu min da ahadu duk cikin su ba wanda ya san shi ko kuma la yura alai asar ba a ganin magurin tafiya kuma ba wanda ya san shi yanzu kuma gurin annabi ya ce akbirni anil islam amma daga ƙarshe mai annabi ya ce faqala ya umar atadri man sa'il ya umar ka san waye zai tambayar nan bayan ya tafi kenan sun zauna tsawon lokaci sai Allah da annabin su ne masa don Allah ya ce fa inna jibril atakum min ahlikum din malaika ne jibril da zo muku yuallimukum dinakum yana da karantar da ku addini ku to wannan hali ce wa zila la ahwal halayn ala rasulullah wannan yanayi shine mafi sauƙin yanayi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam gurin sauƙin wahayi ya dullu ala hatimin halatai ne abinda yake nuni akan wannan hali guda biyu ne marawar bukari fi sun yabin da imam bukari ya rutu a cikin sahih bukari bi sanadi da isnadin sa an aisha ta daga sai da aisha radiyallahu ta'ala an Allah kara mata da annal harith bin hisham lalle hadith dan hisham radiyallahu ta'ala an Allah kara mata da sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kaifa ya jikal wahyi ya rasulullahi ta ya wahayi yake zuwa maka fa kala annabi yace ahayana yatini litlu sarsalatitar wata rana yana zuwa min kaman karan kararrawa wa ba ashaddu alayhi ya fi tsanani gare ni fa yabsimu anni sai yaye ya ban wa qad wa'aytu minhu ma qala hakika na kiyaye abin da ya faɗa wa hayanin wani lokacin kuma ya tamassalu li al malak rajulan malaika yakan min kama da wani mutum fa yukallimu ni sai ya magana ya magana da ni fa ima qulu sai in kiyaye ma ya qulu abin da ya faɗa قال عائشة سيدة عائشة تتي رضي الله عنها الله كارم تيك وقرر أي ولقرر أي تتي حقيقة تاقم من الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي على توقر النبي وحي في اليوم الشديد البرد أرانا من سنن سني أما وإن جبينه ليتفصل أركا goshin annabi yana zubar da su kuma rana ce mai tsananin sanyi amma goshin manzon Allah na zuba saboda nauyin wahayi shine law anzala hadha alqur'ana على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نذرها للناس لعلهم يتفكرون وإنما ارتكى وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الكشفيتين دون غيرهما من الكفايات والأنواع لأن الزاهد لأن الزاهد أن السؤال كان على الوحي الذي يأتي على طريق جبريل والقرآن الكريم لن ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل عليه السلام ولم يأتي شيء منه أن أن تكليم أو إلهام أو ملام بل كله آه أو أوهي إليه في الأكدة وعيا جليا ولا يخالف هذا ما ورد في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذا أغفى إغفاء إغفاءة إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أدهك يا ما أدهكك يا رسول الله فقال إنه نزل علي آية وسورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل ربك ولا تشان Tare da Allah sallam ya isu da waɗannan yanayi guda biyu wanda suka isar masa ga barin wasan shi minal kaifiyat daga kaifiyoyi daban-daban wal anwa'i da nau'uka daban-daban lianna zahiru da abin da yake fili shine anna su'ala lalle tambayar da kai kana alal wahayi ladhi ati an tarihi jibril ya kasance game da akan wahayi ne wanda yake zuwa ta hanyar malaika jibril wal qur'anul karim ko shi alqur'ani mai girma lam yanzil minhu shay ba wani abun da ya sauka daga qur'ani illa an tarihi jibril ta hanyar malaika jibril walam yati shay'un minhu ba wani abun da yazo daga alqur'ani an takalimin na magana Allah yayi magana da ubangiji shi annabi aw ilhamin ko mai ilhama aw manamin ko a bacci bal kulluhu uhiyati dukkansa an masa wahayi fil ya kaza ce a farke wahayin wahayi jaliyar a fili wala yukalifu ala ma warada wannan abun da aka fara din baya sabawa abun da yazo fi sai cikin gantaccen hadisi an Anas radiyallahu anhu kare shi tsakanin haka nan sallallahu alaihi wasallam yana zaune bai da rasulina tsakanin iz akfa ikfa summa rafa rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinsa ido sai daga kansa sama yana murmushi fa kula muka ce ma ada haka ka ya rasulullah me zaka dai kala sai annabi ya ce innahu nazala alayya ayatu surata an saukar min da wata sura ne da sunna fa kara sai karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fa salli lil kawla yushana kawla sai karanta masa wannan is laysa al-maqsudu bi bil igfa'ati bil hadith an-nawm innama al-maqsudu al-halatu allati kanat ta'tarihi illa nuzul al-wahyi وهي غيبوبة أما حوله وعلى ذلك فالقرآن الكريم كله نزل في الحالة الأولى وهي حالة وهي الحالة التي يكون فيها جبريل على ملكيته وهناك قرائن تدل على ذلك من قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي ثقيلا نلقيه وذلك إنما يكون في الحالة التي توسد فيها الملائكة عند تلقى الوحي yake saboda ba shi ne makasudi ba ana nufin ba abin da ake nufi da tigifa Allah sallallahu alaihi wasallam da rinsa ido da yayi a cikin hadisin ba ana nufin barci ba ta wa ila mal makasudu abin da ake nufi shi alhalatu allati kanat ta'tari da rasulullah halin da yake bidiro Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da wahayi yake sauka wahiyar gaibubati shine fakuwa amma haula gabanin wanda suke kusa da shi gaba daya wala dalika akan wannan falƙur'anun garin ƙur'ani mai girma kulluhu dukkansa nazala ya sauka fil halatul ula a hali na farko wayyar halatul lati ya kunu fiya jibril shi ne halin da mala'ika jibril yakan kasance a cikin ta ala malakiyati akan kasantuwar sa mala'ika kawai amma wa hunaka qara'in akwai wasu qarinona wanda tadullu ala zalika suke nuni zuwa ga haka mina daga cikin da kaulu ta ala fadin Allah da yake inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle mu muka jefo maka qawlan wani magana thaqilan mai nauyi ai faqilan nulqi ai mai nauyi muke jefo maka shi وذلك انما يكون في الحاله التي توصل فيها الملائكه الملكيه عند تلقى الوحي wannan yakan kasance halin da mala'ika yake zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karbi wahayi to kaga inna sallallahu alayka qawlan sakina to fil hadith ya zo a cikin hadisi ya sahihi alladhi rawahu al-bukhari wa imam al-bukhari ya rawaito عن ابن عباس daga Abdullah dan Abbas fi qawli ta'ala sifatin Allah madaukakin sarki ne la tuhrik bihi lisanaka li ta'jala bihi ya rasulullah kar ka riga motsa harkanka da Qur'anin nan dan kai gaggawa da shi kare ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alij min at-tanzil sujada fadala yana tauri in an saukar masa tsanani tsananin sauri wa kana mimma yuharriku shafati yana daga cikin dalilin da yasa yake motsa harshen yake motsa lafsansa وهذه الشدة لا تكون إلا في هذا الجبل تولى الألمي أي ولي كتب كسن شوابتي أهالي فرق da misali mutum ne kaga kawai ya zai ayi tambayar sai shi ne kashi ko wa rawal imam ahmad bi sanadi an abdullah bin amr ala imam ahmad ya rawaito da isnadi sa daga abdullah bin amr qala yace sa'altu nabi sallallahu alaihi wasallam na tambaya nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace hal tuhissa bil wahyi ya rasulullah shin kana jin wahayi in ana mata faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'u talasil summa asfuku inda zai kan yake in kan ji mai ƙara sai in yi nutsu yayin da daga haka sai in shi famalin maratin yuhi ilai yuha ilayya illa zanantu anna nafsi tubbat yace babu ko sau daya da aka yi wahayi face ina zaton ran nan nawa an karbe da ake yi ba wa rawnu jarir tabari Ibn Jarir Tabari ya rawaito annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idza uhi ila in mai wahayi ko alana kati yana kan taguwarsa to wada jaraniha wal jaral batil al qulub fama tasadi an tataharraka hatta yusra an mun gani to wada jiranuha jiranaha sai ta kafa wuyanta ta dan kwantar da wuyanta wal jiralu shi ibadin al qulub cikin wuya za ta ɗan kwanta da shi amma dan da liman ta taraka ba za ta iya musu ba a ta yi sara'a ma sai an tafiyar da an gama wannan wahayi an tafiyar da shi wa aidan har yanzu falawla da shi ibn al-qur'an fi halati da ta yakunu jibril fiha ala surati rajul la kana hada misala bi shakki misala bi shakki wa talbisi ala du'afa'i al-qur'an wa likana fi musandan lil mushrikin fi qawli inna ma yu'allimu bashar وقال أشار سبحانه وتعالى إلى هذا في قوله حكاية لمقالة المشركين وردا عليهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا أنثى عليه ما يلبس فكان من رحمة الله لعباده وعدم التلبيس وعدم التلبيس عليهم ألا ينزل القرآن إلا في هذا الجو الملكي أو الحي. يكتب har yanzu da Qur'ani ya sauka kan wannan halin da aka faɗa na kasantuwar mala'ika da jiribi ya kan zuwa a tsoron wani mutum to da ya kasance a wani wanda zai tada kofar zai kuma rikitar akan masu raunin imani kuma da zai kasance mushrikai suna da madogara cikin fadin da suka ce inna ma yu'allimuhu bashar ai mutum ne yake sanar da shi ma abin da yake faɗa Fakar ashara subhanahu wa ta'ala ga Allah ya yi nuni ila hada zuwa ga wannan sai kauli cikin fade sa hikayata yana ne hakai zuwa ne maqalatul mushrikin da zaddan mushrikai walakin alam yake mai musu da rai wa qalu suna cewa la unzila alayhi malak da an so kar masa da malaika Allah yake walau anzalna malakan ai da mun so kar da malaika la kujel amu da lamarin mun kare shi da komai ya kare ko da masa da magana ta kare su malaikai da Allah sannan ba za su saurara walau da Allah malakan da mun sanya shi ya zama malaika shi annabi kenan taj'allahu rajulan idan mun sanya shi zai wala ba za ne malin da da mun rikitar da su akan abun da suka yi to makana na rahmatullahi ibadi ya ga kan jira daga cikin rahmar Allah ga bayinsa sannan wa adamu talbisi alam da rake rikitar da su Allah ya yanzu da Qur'an Allah bai saukar da Qur'ani illa fi hadha al-jawi al-malaki sai a wannan yanayi na kasantuwar mala'ika ruwani a irin wannan yanayi insha Allah sai mu tashi a nan fa tsari mu nuzul al-Qur'an munajjam al-farat wannan karanta shi da Allah mun nade shi da kai kuskure Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salatu wassalamu alaikum ya rasulullah aduba ko ko jama'a ba da ya sani insha Allah